إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuran a markas ahadu sunna al-jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magara a jamhuriyar Nijar. yau muna juma'a 29 ga wata na safar hijira shekara 1437 wanda ya dace da 11 ga watan 12 shekara 2015 a sati da ya gabata muna cikin tafsiri na suratun nisa mun tsaya a aya ta 96 kinan gomiyatar da shidda insha Allahu kenan yau za mu tashi aya ta 97 insha Allah kahin nan wani dan uwa akwai tambayoyi akwai ɗaya tambaya ɗaya bin gane ta ba illa in iya ni ne ya sa assalamu alaikum hukuncin hukunci na amana na san iya nihin maganar cin amana yan uwa ina ga idan aka ce cin amana ai abu ne wanda dukkan wani addini na sama ko na yahudanci ko na saranci ko musulunci babu wanda yake mana wanda yake baya inkarin ko muna na cin amana haka ɗabi'a ta ɗan adam ta ƙi cin amana ko a ina a duniya ga ana neman mai amana illa abu ne wanda yake da wahala a yau a rayuwa ta yau babu da kuma yake da mushkila a yau yake da wahala irin amanar wanda wani malami cikin malama sa da'awa ke cewa a yau duniya balle al'umma ta musulmi akwai 'yan uwa masu imani wanda suke da imanin ko zuciya taimaka ma addinin Allah su ba duke su mushkila wanda ake ba duke wajen baddata mushkilar inda ake wanda ake ba amanar nan ne aka samu mushkila sai mutum ya sama ina ma zai maka duniya domin baiwa mutum shi ɗaya iya aikin Allah shi ɗaya to lokaci abin da sama a yau me ka dukiyar inda kake tsammanin ka bada ta a tabbatar da amanar sai da an cinye ta shine mushkila a yau ya ce kenan a yau musulmi sun yi mushkilar karancin amana kan mushkila ta ce da dukiya in haka ne abin sai an wahili cin amana kwarai ya yada al'umma kuma abin mai wahala gaskiya kaɗan ne cikin al'umma ake samun akwai amma kaɗan ne gaskiya Allah shaidan mu kuma yawan haɗarin amana wanda ta kai gobe kiyama a kan siradi ruwaya da imam bukhari da kuma muslim da abin da ya inganta annabi ya bada labari a wajen mai haɗari ga ɗan adam ketare siradi wanda ganin ka huta shi kenan amma a nan manzala ke bada labari za a zo da amana da zumunta za a je su a gehin siradi kenan maciyin amana ba zai huce lahiya ba komai ka kare sai ka ji kasa matsala kuma mun kanta ruwa a nan cikin karatunmu wanda gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala zai ba ba zai tambaye bawa ina amana da aka baka a duniya ka cinye mai dota ita ya rabbi duniya ta tahi ba komai ina abin bada yanzu ina take ta bace ai tunda a duniya ne daman wani kuɗi ne miliyarka ne in ma sefa ce in ma dolar ne in ma wata mota ce ka ta ka ci in ma da wani abu daban ka ɗauka na mutane kace ne sai ga zai lahira ce sai a lokacin nan Allah subhanahu wataala sai ya halicci wannan abin da ya sata a duniya abin da yake amana shi in menene sai Allah ya halitta a cikin wuta can kasan wuta sai Allah ya ba da umarni ga mala'iku su yi kasa da shi a yi kasan wuta da shi can sai an je gadangadan kasan wuta sai ga wannan abin da a duniya ya ci na amana zai gan shi kamar da ya ɗauke shi in dabba ce kuɗi ne katkat ce me ka ɗauka za a gwada ma shi kamar yadda ka ce shi zai ɗauko shi da ni mai kenan ane ma ya zo ya maido ne ko ya zo ya kenan ya maido ya mai ka a bar shi manzana ka ce idan an ɗauko shi zai ɗauko wannan amana a gadon bayan shi zai za a yi sama da shi zai sama sai ya zo ƙarshe sai a mai da shi amana ta kurce daga saman shi sai ta faɗa ta koma inda take canda ya take komawa annabi ce haka za a ta mai azaba gidan wuta dan ayyuka gaskiya a yi kaucewa kuma abin ne kakkare na amanar wallahi kakkare na ta ko mun kaɗan kinta Allah bai barinta Allah bai bari mu haƙin wani ko ta in ma ta marayu ce ba ya maraya ba har ma ba ma maraya ba uba marayan eh a wurin aiki ne aka baka ita an saka yan wanzu na kamar har kasuwa mutum ya dago da sa cikin duke shi in diya ne akwai su ban da kai in yan uwa ne akwai su ban da kai an abokai ne akwai su ban da kai sai ware ka sa cikin duke shi ka kula da ita ma yau halin mu na yau a wani mutum gaugawa zai wasu yana shi ya ci kai kake naka kuma yau wannan wai amana ko ta amana ce yi kokarin maidawa ko ka da mutum daga duniya wani na maka hini kurin wani na ci amana ga maka hini ne Allah ya shirya da mu sai a cikin darasinmu da ya gabata na yi kuskuren ambatan abdullahi bin amr bin as akan ruwa da na ambata ta wannan sahabi wanda wani yake ba da labari maimakon abdullahi bin abu as ya a sauya imran bin husaini imran bin husaini imran bin husaini imran bin husaini ruwa ta ibn maja shine ya ba da labarin wannan sahabi wanda a cikinsa yake wanda ya kashe wani iya da awar musulunci ya ce ƙarya ce ya buge shi ya kashe shi a nan salama ya tsawatar ya yi waɗa kan abun ƙarshen bawan Allah bayan 'yan kwanaki Allah ya mai cikawa ya ce muka je muka binne shi da kanmu bayan mun binne shi washe gari muka isa ko ƙasa ta tullo shi a waje ya ce muka ce wannan aikin abokan gaba ne suka mai wani tsiyar ya ce sai muka sa yaranmu su kwana a kan ƙabarin ya ce yaran suka kwana garin Allah na wayewa sai ga wannan bawan Allah ƙasa ta bullo shi ita to yau da kanmu za mu manyan da kanmu za mu tsare don sahabi ya ce da kanmu za mu tsare ya ce muka tsare ya ce wala garin Allah na wayewa sai ga wannan bawan Allah a waje ya ce muka ba annabi labarin ga abin da ya samu wani ƙasa ta ƙi haɗe shi annabi sallallahu alaihi ya ce wannan bawa yakan yi laifi sama da na wannan Allah ya bar shi a ƙasar ci shi a rishe ƙasa amma wannan ya zamanto darasi ne gare ku a gwada muku aibun munin haɗarin kashe musulmi kan shuba kan zato shi ne dalilin abu irin wannan akwai ruwa cikin sai bukari a cikin sai musulmi a nan sallam wani cikin ahalar kitab kamar daga cikin sota ali imran da ala kitab wakar ta aifata min ahalar kitab aminu billazi unzil allazin amanu wajen annaru kafru akhirahu la'alam yarji'un cikin al'imran inda take wani haɗin gwiwa na ahalar kitab don makircin ga addini sai a ce a cikin ahalar kitab sai a ce wane ko su wane ku je ku musulunta ku je ku yi imani da muhammad nan kwana ɗaya kwana biyu sai ku dawo ku ce kun yi rida kun gane ashe shirme ne sai ku dawo ku ce shirme ne ba gaskiya bane ba haka iya ba da wasa da hankalin ya ku bayi cewa ashe su su zaman dam alkitab su ne masana addini kenan sun shiga addinin sun ga ba haka bane ba sun bari cikin makita cikin addini kenan to wani cikin alkitab ya zo ya musulunta haka da wannan niyya sai da ta kai ya haddace bakara da ali imran har annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yarda da shi har iya kiran shi ya rubuta kuran tsakarana ce kun ya ta yarda ya bar addini ya gano maka bane ba zumi a kulla kina an kulla makirci ne a je a yi tallar cewa musulunci ba gaskiya bane ga wani ma har an san shi masu rubuta wayi ga abin da ya ci ma bar addinin nan bawan Allah ya koma cikin yan uwan shi an har kullu makirci sai Allah kashe shi wannan ruwa Imam Bukhari ya rubuta haka Muslim ya rubuto bayan ya mutu shi ma haka aka yi aka zo sun binne shi garin Allah na waye kasar turo shi suka isko kayansa a waje suka ce wannan aiki Muhammadu ne jama'a shi su kuma suka ce su an ce sun ta sun ce aiki Muhammadu suka ce wannan aiki Muhammadu ne da sabon shi sai suka tona mutum mu dan ya bar su dan ya dan ya musu tawaye yace suka mai da suka ri washe gari su ma haka sai suka yi kwana uku karshe kun aka tar zuwa wurin aka bar shi wannan aya ce shi ma dan ba ka yi mizawa kenan Allah ya kama wasu a duniya kai bai zamantowa kenan bai ma kirki nake so yi gashi Allah ya kama hili karara Allah kuma mutar da su wannan yan uwa a takaice wannan darasa da makaranta sati da ya gabata ire-iren wannan irin na Khalid ibn Walid wanda cikin jihadi suke kuma sun je garin kahore ne amma wasu suna kalma ta musulunci akan kuskure a zahiri kalma ta ɗauka musulunci amma sun musulunta rishin bincike da Khalid bai ba ya kashe su annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ce ya Allah inni abra ulaka mimma sana Khalid ya Allah na kubuta bana cikin abin Khalid da aikata yake kubuta annabi bana cikin Allah duk da ka kuskure ne su wayancan wancan sabon da wancan abin ai ya ce musulunta bai tsaye bai bincika kuma haka ya ce mai hukunci cewa ka wuri ne ko wannan suna ire-iren wannan ɗin sisi ibn umar wani ruwayoyi wanda ya a wancan zamanin yan an yi fitina tsakanin al'umma ta musulmi an yaƙi juna fitina ce amma yan ibn umar da sauransu in wanda ya kama misalin na haɗarin kisa musulmi akan akan shubha ya ce ya san laihin ƙin jihadi ko ya ce wallah gwanda Allah ya kama ni da laihin ƙin jihadi wasu kada shi da Allah ne ya yi alkhairi gare ni da ya kama ni da jinin da ba haƙi ba dan wannan darsi iya karantar da mu a yau da gaskiyar magana a yi hankali mutum kai ba da kanshi in kai wani sahabai ne manzala yana raye kuma abin da suka yi ma ya yi naka zama domin kai su wannan sun gama ma'ana a garka wadda ke kai yanzu musulmi a cikin musulmi iya sallah a masallaci a sa ma a kai ka kashe shi ba ka sauke ba zuwa da masallaci ya ce ya san imanin kowa ciki to wannan mutumin gasu kare cikin kawure suke amma rashin bincike aka aka musu wannan hukunci dalilin kisan wa'annan ƴan uwa aka musu wannan aka musu bayan da azaba ta bayyana a duniya ina ga wanda a yanzu kurin baka san mutum ba baka ma labarin shi kurin a kulla ma aka wani iya can ya turo ma a tunaninka ka je kashe su kurin kai shahada nan ka kashe wani kuma kama ka kashe kanka abin bibi ne su wancan laihi na kisa wani kai kuma ka kashe wani kuma ka kashe kanka wannan gaban Allah ba mai zama matsayi wallahi to wani malami a duniya sai ka gaban Allah ka maka da laifin haƙƙin wani ka ce bani wani ce mun yi wai malam wani da haka yawa wallahi ai hankali ai hankali ma cikin fitan a yau irin wannan abin gaskiya magana Allah shirye da mu ah haka ji aya ta 97 cikin suratul nisa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا na'am إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حلية hilatan لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستعفين في الأرض أولنا آية Allah subhanahu wa ta'ala iya ba da labarin halin wasu musulmi wanda suka samu kansu a garin makka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira su suka zamana a garin makka wasu dalilin ɗaya wasu dalilin dukiya wasu dalilai dai wanda hatta kai aka huto da wasu yakin bada aka zo yaƙar annabi sallallahu alaihi wasallama suna cikin tawaga ta ƙureshawa ta mushrikai kuma suna sun yi musulunta zama a cikin garin maka tunda suna son zama a ciki sun ɗan ɓoye da su cakakka kuma dan a bambance ka zo a je da kai an ka bayyana to wannan hali yasa suka huta aka tafi badar da su wasu kuma a can ma aka kashe su shine Allah ke cewa innal ladina tawaffahul malaikatu zalimi anfusihim lalle waɗanda mala'iku suka ɗauki ransu wannan mala'iku bayan kuma Allah ce ulita wa fakon mulkin mutu da zai wakila bikun mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta shi zai ɗuki ran nan kuma an kawo magana mala'iku masa'alar kawo mala'ika da mala'iku abu ne yadda abin annabi suna ya bayani suna ta bayani yadda abin yake wakana kamar ruwayoyin sun abu da sauran wurare abin da ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam iya ba labarin lokacin da aka zo ɗaukar ran bawa su mala'iku akwai mala'iku rakiya da suke zauwa wajen wanda lokacin shi yayi annabi sallallahu alaihi iya cewa idan bawa lokacin ajalin shi yayi idan ya diba bakin iyakar idan shi idan bawa na kware ne zai ga wasu mala'iku cikin hararen kaya cikin horon suna haske iyakar idan shi iya ganin su mala'iku ne wannan iya kallon gaban shi su wani suna zauwa ne suna zamani za su zo da lakahoni daga lakahonin aljanna da turare na aljanna da a duniya ba mai kamshin shi za su zo da shi wajen wannan wani ajalin shi mai imani na magana mai imani ne kenan suna nan ne shi kuma layakan mutuwa shi bai zo ba su suna nan lokacin ajalin shi iya jira sai kun ya cika ba a rage second ko tiyar shi kurin iya ji suna sun zo sun shi huda shi kuma iya jiran kurin lokaci iya yi gab kurin kai tsaye sabko iya sabkowa kibta ido ya doke shi ake shi bai da jira shi iya sabkowa ya ɗaukar rai iya ɗaukar rai sai ya meka a hannun wannan mala'iku sai su amshi ran kai tsaye sai su saci wannan lakawani na aljanna mai kamshi shikenan su akin ya kare na shi aka mai mala'iku wannan su ya tsaki ran wannan kuma za su yi sama da wannan ran duk inda suka yi za samu ana marhabin barka wannan kamshi wani bawa wani nagari wani ba ana wani ne wani ne ana mai addu'a har Allah kai sama ta daya a bude ta biyu har ta bakwai dai ta ko an ce kun maido shi zuwa tambaya ta kabari abin da yake sauran abu to wannan idan mara imani yake kuma malakun za su taba ko da miyagun mugo kama bakin kirin da lukawanin wuta mai tsami shi ma suna nan suna jira mala'ika mutuwa iya sabkowar kibta ido ya dauke rai ya meka hannunsu sun sa a wannan lukawani mai tsami na wuta su suna sama ko tsami wannan tsami wannan tsamin gawa wani tsamin wa a ran wani ne subhanallah can shi daga sama ta ɗaya ma ba a shiga sai a bido shi a takaice dai wannan kenan shine aka amince mala'iku a nan mala'iku akwai mala'iku ɗan rakiya kuma akwai mala'ika na musamman wanda ke malakul maut to Allah ce waɗanda mala'iku ke ɗaukar ransu zalimi anfusihim suna cikin masu zalimtar kansu da kansu nan ke lokacin ɗaukar ransu malaku za su fi son tambaya ta tada hankali ƙalu fi makuntum za mu tambaya a wani hali ka kasance har mutuwa ta same ka a halin ƙara ƙara tawagal kahurai nan an zarge su da ko da imaninsu shiga tawagal kahurai domin tsarin yaƙi shiga layin mutane ma iya ƙara musu yawa lahi ne laihi ne ƙara ma mutanen banza yawa ka shiga lanar ka zamana sai musu da kace ba ni ba duk wanda ya musulunta ta take mushrikai ka ware a ware ake a san ga na kwari ga na banza yace eh me yake cewa eh me ya aka kuka zama ku ƙara ma tawaga wannan mana ta mushrikai yawa qalu kunna musta'bin fil arad ai mu masu rauni ne bayan da muka iya ne sun yi ƙarfin mu ne qalu alam takun ardullahi wasi'a in garin makka ko in garinku kana cikin matsala ana kunta maka ƙasar Allah ga garinku ne gare ƙasa ƙasar Allah ba ta da fadi fatuhajiru fiya ka je man kai hijira ka bar wani garin ka ta wani gari me za ka tsaya nan ke yin baka da uzuri shine wannan wata rana lokacin fitina Abdullahi bin Zubair iya gwamna Aminu bin Mumin a garin Makka sai aka kulla tawaga za a je a yaƙi mutanen madina akwai muhammadu bin abdurrahman abul'asawad iya cikin wanda aka rubuta cikin tawaga ta zuwa sham yaƙa 'yan sham 'yan madina sai ya suko ikirama maula bin abbas ya ce wani kaga an sa na cikin masu huta zuwa sham zuwa madina ya ce wallahi kaga kuskure ka sai wallahi kaka shiga wani lamarin kakka shiga wallahi ka to anan ya kawo ruwa ya kawo aya da wacce ruwa yace wannan abin ka tuna annabi sallallahu alaihi wasallam labarin ayar Qur'an ta sauka tana ba labarin wasu waɗanda suka ƙara tawaga ta mushrikai ba kan gaskiya ba ga ƙarshen ajali yanda Allah ya musu cikawa sun zo mutuwa an karɓar su a cikin halin matsala kun ba su uzuri a wajen Allah kenan nan ya mai zargi ne a nan wannan sahabi da mola ikirama ya zargi wannan ya mai kashe kada ka ƙara tawaga ta wani basu gaskiya musulmi ne ake ƙin juna amma shiga layinsu ma ka shiga layin tawagal yake mai gudun a mai irin wannan kamu na ƙara ma tawagal mushrikai ƙari aka kai ma duk da kenan inda ka je ka ƙara tawaga ta mutane ulmul basu gaskiya kana cikin layinsu Allah ya kama ka lahi ka ƙara ma tawaga wanda ba su gaskiya ka shiga layinsu don ka laɓe laihi ne a wajen Allah yace kenan idan suka kawo a hamzarin cewa kunna mustaqil fil ard muna da rauni a cikin ƙasa an kashin mu ne qalu malaku za su ba su amsa cewa allam takun ardullahi wasi'a in anan ana kuntata muku ƙasar Allah ba ta da wadi fatuhajiru fiha ku je man kai hijira ka bar wani gari ƙarƙashin wannan alamaka cewa kenan wannan shine jama'a al'umma duk inda kake wancan shi wancan amace wancan mutane wannan hukuncin qur'ani ke duk inda mutum ya rayu a duniya duk inda baka iya tsaye da addinin Allah yanda kake so yanda yake aka hana ka to baka da dama dole ka kaura ka bar wannan gari ka je wani gari wanda ka samu daman bautar Allah yanda ya dace ka ita idan kuwa ka sake ka mutu a cikin shirka da bid'a ana baka iyawa da kai za a yi ba baka kare kanka kai ma da kai za a yi to baka ce ma Allah an yi karina ne shin za a ce maka allam takun ardullah wasi'a kasar Allah ba ta da hadi fatuhajiru fiya ku yi hijira ku bar garin mu Allah ta faulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira wa'annan wa'inda aka samu a wannan hali suki hijira aka same su suka shigo cikin tawaga ta mushrikai wajen ga musulmi aka dauki ransu akan haka a ce wa'annan sune yan wuta makomarsu jahannama ce kuma ce wasa'ata masira makoma ta yi muni Allah kiyaye to wannan abin da Allah ya ambata na wannan hadari sai ware illa almustada'afina min ar-rijal wan nisa' wal wildan la tat'un hilatan wala yahtaduna sabila wanda Allah ya ware ba su da laifi yace sai masu rauni daga cikin maza haka daga cikin mata haka ƙananan yara abdullahi bin abbas ke cewa ina daga cikin masu raunin wannan ni da babata baban shi abbas ya shiga wannan hali har aka huta yakin bada kun san abbas yanda duk da bibayin da musulunci amana iya da aƙidar musulunci amma bai bayyanar ba da addinin shahili ƙarara har aka huta badar da shi da kuma san yadda asalin hijira ma inda aka sa hannu yarjejeniya ta ansar da aka yi ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bayan baitul aqaba ula da saniya a ta biyu wanda a ita ne ansar wajen saba'in da yanka suka ma annabi yarjejeniya cewa ya je garinsu za su kare shi kamar suke kare kawuninsu to ai a wannan a wata kasuwa ce a haji ne aka suka zo cikin dare aka yi rindi aka yi magama annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare ya tashi ya huta aka yi magama a daidai wuri kaza cikin wuri kaza aka yi tsakaninsu don taro na mushrikai na duniya na haji dama na haji amma duk da wani halin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Abbas da Abbas bai bari abin zai annabi abu bai kullun tare da shi bai barin dan dan wani shi isa mana amai wani abu cikin wannan dare su kure su ansar suna cikin tawaga ta mutanen karkarar su da aka zo kamar musta cikin dare tana irin debu wani sai sulale sai wuta wani sulale sai wuta ɗaya bayan na haka suka sulalewa duka mutum saba'in da ƴanka suka fito cikin tsakar dare suka cikin wani kwari manzo Allah ya zo amma da ya zo ya zo da Abbas da Abbas aka zo iya tare da dangon su biyu da cikin cikin nan Abbas da shi aka zo da ya zo suka faɗi dai ga manuwarsu za su ba shi kariya yanzu za su kare kansu da dukiyarsu ya koma madina nan maka ana gallaza maka ana cutar da kai zuwa ka koma can abbas iya tsaye diba ya diba da biyar ne matasa ne ya ce kai ce ne na san mutanen madina na ganin duk yara ne ba da tida cikinku babu da tida cikinku gaskiya ya ce kakku kama dan uwana dan dan uwana ku halaka mun shi suka ce la anan har za su hannu a takaice dai kasance doguwa ba na muke ba shi dai a nan abbas kaga dai abin da annabi ke annabi ya lafiya bin shi ka ke nan iya da imani a boye bai bayyana ba amma laihin abbas da shi aka shiga tawaga ta kore shi aka je badar kuma allah kaddara aka kama abbas cikin kamamu ba kashe shi ba har da aka kamo shi a nan sai nake ce ma wanda ya kamo shi ka ɗari mai shi da kyau tab kai kurci haɗarin da ya mai yawa cikin dare iya nishi kuma annaba mai da mishi abin da ba annaba da madari iya nishi cikin dare na ɗarmi da aka mishi ƙarshe dai an zo abbas a nan aka ɗaura kuɗi diya wanda isa ce a takaice dai a nan sai da ya biya diya har ma aka mai tsada akan sauran mutane annabi ce biyan ka rage mishi komai ka rage mishi biya ka rage mishi annabi ce annabi ka ce kasar ya muhammad kasar ne na musulunta ya ce haka nan gimma sai ka biya ka shiga lanka wuri da rage su mun zama kuma ci guda su shi ma haka a takaice da kenan shi abbas ya shiga layin an je da shi illa abin da mai ya sa'a bai mutu ba a ciki amma abdullahi bin abbas ce muna cikin masu rauni a garin makka to kenan a takaice an ɗauke laifi ga wanda suke da rauni iya mutum gurgu ne ko tsoho ne ko mata ne wannan an ɗauke masu uzuri ko da an barka a can ka kasa hijira dalilin rauni na rashin ido na rashin ƙawa na tsuwa na yarinta na matanci wannan ba su cikin ko da irin wannan ko da ajali ya zo sun mutu a gari a garin makka ba su lahi ba haka a wani gari a yanzu ma ka san irin wannan halin baka ita iya ne to anan Allah bai kama ka da laifi shi Allah ya ware lil mustata'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wuldan banda masu na maza da mata da ƙananan yara lastati hilatan ba su da wata dabara wani wayan tserewa wala ya ta duna sabila kuma ba sa iya gane hanya da kansu to irin wannan ba su Allah ce fa ulaik wa'annan masu wannan uzuri wa'anda ba su wata dabara babu wata nan hanya fa ulaika asallahu an ya'fuwa anhum to su irin wa'annan ko da sun mutu Allah zai musu rangome eh Allah zai rangome ta musu kuma daman wa kana Allahu afuwan ghafura Allah mai rangome ne kuma mai gafarta ma bayin shi ne irin waɗannan kenan za a gafarta musu wannan shine abin da ya zai cikin ruwa da Imam Bukhari ya rubuto annabi sallallahu alaihi wasallam shine lokacin da abin zai ana sallar isha sun sahabbai an daga kai daga salin suka iya cewa Allahumma an ji salamata bin Hisham اللهم أنجي وليد بن وليد بن وليد اللهم أنجي ما يكتا أنجي المستعفين من من المؤمنين زوا ديك أدوا يرون وانا كما يكي أدوا اللهم أشهد وطاعتك على مدر واجعل المسلمين كسن يوسف yace Allah ka tsira take zanen wasu sha wahala cikin du'afawo Allah ka tsiratar da wannan sabbat bin sham ka tsiratar da walid bin walid ka tsiratar da masu rauni cikin masu imani Allah ka tsananta kamunka ga mutar Allah ka sanya mutar shekarun yunwa irin na Yusuf alaihi salam annabi ya ji abin ya mai zai ya ma shawa addu'a ta yunwa shekaru irin bakwai irin na yunwa kuma da haka Allah kama su sai ta kai ruwa ta bukhari ya cin haɓe labari sai da ta kai suna cin kwata da mutsi sau yunwa man bukhari karuwa cikin kitab tafsir sai da suna cin mutsi ta bala'in yunwa duk da adawarsa da shi sai da aka yi tawaga aka tura abu sufiyan kai je ka iske muhammad ka roƙe shi dubo shigantaka wani su ya roƙi sun sa adda da musu sun ji babayansu adda ne sun gano sun san wannan kamun na Allah mataurin kai sun gano kamun Allah ne na azaba ta addu'ar Muhammad sai ce kai je ka roƙe shi ta Allah ya da Allah wani wani abu ya isu ko annabi sallama ce ya Muhammad innaka ji'ita ta'mur bi sirri rahim ka zo Muhammad kana kira na sadar da zumunta kai kake cewa zumunci yanzu ga danji wannan wannan hal wannan halaku ga danji ka san halaka fa wallahi ka roki Allah je shi dan daga san kamta ya san gaskiya kiya tunda har kun san iya addu'a a wajen Allah ya karba akan ku imani shi kuce galla za mushi kuke mai dole da fa'in amma ta baci yanzu an je kai addu'a Allah karba Allah warware annabi kuma annabi daga mai addu'a kuma suka samu addu'a suka samu ruwan tun iya isa da shi ake kullum mutum ka gama da addu'a idan ganga ka hanya ta kware kamar Allah godiya wallahi ba ba wayo bane ba shiriya wata babbar baiwa ce da Allah ke ma bawa dibalin wa da yawa sun ga a cikin ayar ce akan aya ma ko ne suka nemi aya akan ayar kuma suka yace suna kallo Allah ka da azaba ya halaka su haka mutum ya gashi kan imani ma Allah godiya wallahi Allah tabbatar mu kan imani yace wannan kenan irin waɗannan mutane masu matsala Allah zai musu rangome Allah dama mai rangome ne mai gafartawa ne ke so ba a kama su da laifi sai Allah ya ce wa man yuhajir wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katiran wa sa'a ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما نعم ننكما الله سبحانه وتعالى كيتشوا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا duk wanda domin abu ne abu mai wahala ga ɗan adam ya tashi ya bar garin da ya tashi kai yarintarka idan ka ya buɗe kasan ka rayu ga iyalanka ga dan ɗan uwa ga duki abin ka ka rayu kun a ce tsakarar ka tashi ka ƙaura ka je inda baka sani abu ne mai wahala ga ɗan adam abu ne mai wuya sai da ƙarfin imani kura shi ne Allah ke kwadaitar da mutane ya gaya musu sakamakon al'amar wa man yuhajir fi sabilillah duk wanda ya hijira saboda addinin Allah saboda ɗauka addinin Allah taimaka ma addinin Allah to ga alƙawalin Allah ya ji fi'ar muragaman kasira zai samu makaurata makaurata wurin zama lafiyayye mai aminci samar da kasai mai yawa kin ba wai din da in dai ka hauta dan Allah to Allah baka wurin da ya wannan ana kauna Allah ne in dai ka hauta saboda Allah ka bar garin ku ka bar dukiya da dangi da wani ne ka bar ta gudu da addinin Allah din da kaje Allah da baka abokan rayuwa wajen rayuwa makaurata da dada amma kadiba kadiba muhajirai mutum ya huta ya gudu ya bar gidan shi da dukiyar shi da komi bai da komi a madina da irin sa Abdurrahman bin Auf wanda ya zo da ya zo duk da an san inda ansar ke taimaka musu kan zo a raba dukiya in baka dukiya ta rabi ka ɗauki rabi to na cikin kiba alƙawarin Allah Allah kan ya musu soyayya ta ansar mutum ya dukiya zai zo ɗauke ka dukiya shi raba saboda soyayya ce ɗauki rabi ɗauki rabi har suka kwatanta mata ma ka je cikin mata na ka zaɓi da ta maka sai ka zaɓa zaɓa za ka yi amma an san ɗan arabin da yake ba za kan mace sai ya mutu kan mace iya gama yaƙi kan mace amma ka ziba abin zai ce ka je cikin mata na ka zaɓi ta maka sai ka ɗauki ta ni in ɗauki ɗaya jiba gaya wata rahama ta Allah da Allah su cikin su to amma an ce saboda karamci babu sahabi ɗaya da ya taɓa karɓar mata wani a taɓa yi ba ba sahabin ɗaya da ya karɓi matar wani amma abdullahi bin auf hatta ita hatta duke mashi wanda aka mashi da shi sayyidin ibn as cikin ansar shi iya cikin masu dukiya a madina ita abdullahi ka zo mu je in raba in baka rabi mata na ka zaɓa ya ce da luni alastok a bada mun kasuwa ba shi da komi kyamar saboda karmici don ba zo bizo don dukiya ba zo don wani abu ba a shi kudin ta guda mun kasuwa kudi kuma mai kudi nan wa mai kudi a gama su da shi amma ya ce a kasuwa kudin a gwada mai kasuwa da kuwa fara aiki kwadago ya je kai ya samu yan jari yan kwanci ko na gashi ko annabi gashi da abin amarya ta abdurrahman alme kai ita Allah sai alme ne ita nawa kai ta haba alme ta kace dai annabi mai adda ta ya samu amarya jiya ai alme wani wani karshe ko wasu ne abdurrahman bin auf sai da zama to muluniya a cikin musulmi gaba ɗaya ma da ansar kin muhajirai sai je kowa kuɗi shi ne shi kudin haikin tsoron an ya kuwa ban kare ba a gama ne ba kudin ya yawa zai zo ya raba ya raba ya raba amma ga sun kare guda kudin zai zo ya raba duki ya raba ya raba a ce duk yawa ku yawa kowa albashi ya ce a ba mu hajjirai dubu kaza kowa a ba an har dubu kaza ya bada ya bada kuma suna nan kudin ya ce aisha ya ce wala aisha ina tsoron dukiya ta aisha ina tsoron dukiya ta ka ci amfik kai da ka ciyar ka bada sai tsoro ka aje wani abu na shike ya Allah baki rabar shi ne talaka yanzu ne komi amma kisa Abdurrahman bin Auf tana babu wani abu na mu'amala a yau kaga wannan Abdurrahman bin Auf muhajir ne hijira yayi daga Makka yazo Madina amma ya arme har aka kai amma annabi labari yanzu kai arme baka ga liman ka ji rigima ko arme ba ga maka ba kai wani kamar ni tsakanin kamar wanda ka yaza gayan buwa ne ka ga an bata muskila wai da abokin bai gaya maka ba ko wani dan wanka ne bai gaya maka ba a tada da kici ka ga da bata zumunci wane ai kaza kaza wane kai ga madan maramin shi to manzo Allah ne iya gari iya Madina ga Abdurrahman Auf iya Madina haka amarya ko hede ga abin abin amarya jikin shi kuma ba ma magana an kare ko yadda kunan ana hudi amma har zaka yan wai kamata abubuwa kamata kiran musan da haka kullum wa muna magana addini an an zo to ko gobe ka sa haka a kanka idan wani dan uwanka ya arme bai gaya maka ba kaka damu ni mushkila eh kaza yi in ba a je ba kuma kaka damu ba ba da ma'ana ba me yasa ya je dole ne ya je kurin kwana mutane bacin sai kowa kullum kowa ya je kowa ya ce kare bakwai da rabi kowa bakwai da rabi ba ma goma kowa bakwai da rabi in wani abin wani iya ɓata zumunci a cikin ma'adan za ka arme balle cikin kwanje cikin vakansa ka ga arme goma an guwa ɗaya wallah ka samu goma kuma kowa bakwai da rabi kuma muka ji ba ta kai lahi to na iya za ka yi kai mutum an gudu kai nan fu kai nan fu kai ɗaya kana gana yawa cikin cikin gari balle malamai muka je ba a ga can malam bije ba ranar bai kamata gaskiya a san wanda ya je ya je wani bije ba kakka damu ko da ya a tsaya sunna kurin ya sunna ce bai an yaba yanzu ba na je wani jike nan kaka damu Allah sai damu sai kirmina maganar yadda Allah ya ba kenan musulmi muhajirai Allah ya ba su makoma kyakkyawa Allah ya ba su dukiya bayan da ba su da ita suka samu madina kamar ta ma gidan madina to wannan alƙawarin Allah ne duk wanda ya hijira saboda addinin shi inda kake baka iya bautar Allah yanda ya dace ka bar wannan garin kaje wani gari Allah zai baka mahuta zai baka abokan rayuwa an abokan ne in dai ne an ku jiba tarihi na farko annabi ibrahim salam annabi ibrahim salam ana ce ga mutane shi duniya gaba ɗaya bai da kowa me ce inni muhajira ila rabbi shi shi wace garin zuwa ne je ga yan goyon ba garin zuwa ne a'a bai san ma'anar shi kun ce inni muhajira ila rabbi zai hijira zuwa ga ubangiji na kurin mutayi yake yawon ina zai samu wurin zama kuran ba wajen suwa ne ba garin suwa ne gari mai a ba da sun da shi ba amma da hikimar Allah ya bar ɗan uwa da gari da duk wani abu kan rayuwa bari amma da babbai wadda Allah ya mai hata shi kiyama ba kamar shi hata shi kiyama bayan shi kamar shi bayan shi ni mata Allah mashi ba a kowa ba kuma shi fara hijira da addini ga annaban Allah amma da abin da Allah ya mai ya ba shi diya zuriya mai albarka hata shi kiyama domin tun daga shi duk wani annabi da ya zo ya zo cikin zuriyar shi tun daga shi shi ga shi ne baban ishaqa ishaqa da isma'il ishaqa ne baban yaqub ishaqa ne ake kira da isra'il ka yaqub ga yaqub yaqub da ishaqa ne isra'il aka ce banu isra'il duk wani annabi da ya zo bayan shi cikin banu isra'il ya zo cikin sassalar ishaqa aka ƙare aka zo na ƙarshen gaba ɗayan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin Isma'il zuriya Isma'il me a duniya kuka musu kaga ya bar danki ya bar komi Allah ya canza mishi da mahi alkhairi akan wanda ya bari mata ta iya annabawa gaba ɗaya wannan haka alƙawarin Allah ne duk wanda ya bar wani wuri saboda rashin tsaye da addinin Allah kai je wani wuri kai ko unguwa ce ko unguwa ce nan an baka sakat a saka kai baka yi niyya to ya kaura eh aku da ke yau dole ka abu ba da kakar kallo shi kai kai tan bida ce ta yi da ka dole to kaura sake wuri eh sake wuri da da farko hijira wajibi ce daga ko ina aje maka ka aje aje madina daga maka zuwa madina to da aka bude maka annabi ce yanzu ba magana hijira daga maka zuwa madina amma hijira duk lokacin da mutum duk inda kake a duniya baka damar shi ne farilla take kanka ta addinin Allah to wajibi ka kawar ka bar wannan wurin ka je wani daban inda zaka yi zuwa yace wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli duk wanda ya huta daga gidan shi iya mai hijira zuwa ga Allah da manzon shi wacce ruwaye rajul to ila Allah rasuli ko na mace din ma wani bin ya ta ko ma kullum kullum nawa da hadisin cewa da sashen ne na Umar dukkan aiki ta zaniya ko ana bashi sakamako abin da ya niya duk annabi ta wanda ya hijira saboda Allah manzon shi to wannan hijira hijira ta Allah manzon shi kenan sakamakon hijira ka Allah to yace wanda ya huta da wannan niyya hijira zuwa ga Allah da manzon Allah kuma zurkul maut a hanya kayan kaji ajali yayi sa'alata faqad waƙa ajiru alallah Allah ke tabbatarwa haƙiƙa ba ce ba iya da lada kaza a ladan shi ya tabbata wannan ladan akan Allah Allah tsoro maka shi Allah kaɗai san ladan riga kuwa ba shi kaɗai san sakamakon zai wani bawa nan cikin asbabun nuzul na ji abu saƙal wani ya kawo ruwaye wani bawan Allah wanda ya mutu tsoho ne iya cikin masu rauni a makka duk da raunin shi kun ya tsaya diba ya ga ga manzan Allah can a Madina ga su Abubakar ga su Umar su Usman su Ali ana kai da kawowa ana nishadi a je masallaci iya nan maka kai wani abin yamin tsanani a zuce shi ka tsoro kuma amma kun ya ga yanayin ba ɗaya bane ba iya iya tunanin iya imajinan iya tunanin yanayin Madina da manzan Allah da sahabbai an je nan an je ana kai da kawowa a je jihadi a je nan iya nan a Madina a Makka wallah duk da haka raunin shi shi wuta zai ya wuta ya yi nisa ya kasa bishin laye ta hana shi kun ya ƙarshe al'amari kun ya ga bi'iya sai ce ya Allah shi ɗaya da shi ce ya Allah hazi bai a ta Allah wani bai a ta Allah na ma ka bai a Allah na kuma bai a Allah wannan kuma bai a cikin annabinka ce ya annabinka Allah ke ya ya san ba zai ije ba amma ya ma Allah da mashi mubaya'a gani shi amma Allah bai mai damar zuwa ba shi ne a ce iya anan Allah mai cikawa kahin annabi Allah kai mai labari a saukar da wannan aya ta wa man yakhruju min baitihi muhajir ila Allah wa rasuli fa waqa ajru la tuna an kare duk wanda annabi ka bai labari duk wanda ya huta da yi hijira ya huta daga gida ya ne Allah da manzon shi a hanya Allah mai cikawa tun ladan shi ya riga Allah ɗora maka shi ladan shi ya tabbata akan Allah kuma wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai gafara ne mai jin kai na gabayin shi wasu daga ba sun tuba sun yi hijira sun koma gaba daya wannan kuma da ya riga Allah ya zata mishi amma lazim ka bar inda kake in muka yi bautar Allah ka je zaka dama bautar Allah ci gaba
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناه أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا na'am nan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin wata rukusa ko sauki da yawa wannan al'umma cewa wa idza darabtum fil ard falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru Allah ce idan kuka yi tahiya ko za ta dautun fil'ar idan kuka yi tahiya cikin ƙasa falaisa alaikum junahun babu laihi a kanku an tafasirin min salati ko rage sallah hita in khiftum an yaftina kuma alladhina kafaru in kuna tsoron kafire su fitinar da ku in kuna tsoron fitina ta kafirai wannan yanwa ya kawo eh, wannan nasin sai wani suke ce a to ai Allah ta yi ya magana kasaru an san dai aka ce kasaru kenan ragewa ce mu koma asalin waza waza waza darabtu idrab fil arad shine kudin tahiya bulaguro daga nan malamai magabata ke samun sabanin a wani bulaguro ne ake kira bulaguro na kasar sallah annan sallallahu alaihi wasallam bai kayyade ba cewa sai kun yi tahiyya ta kilo kaza za ku tsarin sallah amma fa wata fa'inta ta magabata ruwa da ta shahara kan wannan mas'ala annabi da malikiya suka doka annabi sallallahu alaihi wasallama ya je asfahan wata tahiyya ya tahiyya ta mil 48 a wannan garin tsawon garin kenan mil 48 aka ce da ya je can ya kasarin sallah to wannan kenan tun da ya ji asfana kasarin sallah kenan sai suka ɗoka bulaguro sai ya kai wannan tahiya za a yi kasarin sallah kenan misali mai takwas misalin kilo gomiya tara da yanka da ɗaya ne alama gomiya tara ko tamanin da tamanin da shida na lalata tamanin da shida to kenan ga dai mil arba'in takwas to wannan zaka wasu kace kiran ba a kasarin sallah ta yayin ta kai kilo wajen 85 misali ko da shidda karkashin wannan abin ne dan wannan dubin dubin wannan ruwaye kaga dai ba ta akai ba annabi ya ce ka a kun labari ne ya je asfani ya kasarin sallah to waye ce da ya je kasar ka bi ba shi yasa eh sallallahu abdullahi bin umar shi yake kawo gaya ta kore magana yanke kilo kaza yace lokacin milan lafatu salata yace inda zai bulagurin lokacin milan inda zai bulagurin mil daya inda bulaguro ne yace lafatu salata zan rage sallah kai gaya ce ruwa ruwa ta bila bishe ba wannan magana akwai ruwa sa hadisi marfu'i cikin sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa ta anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam tahiyya shakka ruwaya salatu amal ne ko salatu farasikh mil uku ne ko farsaki uku ne tsakanin dai uku alaka alaka ma farsaki farsaki guda mil uku ne kenan mil uku so uku na ba tara ba tara ka ɗauko eh, aka ce kilo tara ka ɗauko kilo shidda rabi rabi kilo nawa samu sha wani abu ne sha biyar guda za a ce kenan a taƙaice ana wannan ruwa wata ta musulmi sauran wurare ruwa ta inganta a nan sai zama ya yi wata tahiya cewa ƙasa da kilo ishirin kuma ya yi ƙasarin sallah to ina mita ya daban wannan ruwa ta hadisi kuma ingantacce da musulmi ya karuwa ya kasana abu da sauran wurare annabi ya kenan can kai da ka kawo wace ma he haka nan shi sai abin umar ke cewa in dai bulaguro ne mai sunan bulaguro na ce za a diba adatan a garinku da zamaninku me aka ce bulaguro misali malamai na ce zai misali akwai mai garuruwa irin su washington irin su tokyo na kaci kilo 200 a cikin gari guda 200 gan zuwa maradi to kada yanzu a cikin irin tokyo mutum zai iya kilo 200 ba mai ciya bulaguro kurin da nisan wuri ne ba ba mai ciya bulaguro ba mai ciya bulaguro ne don babban irin suka mazina yi misali ya ka ce kilo 20 ba mai ciya maka bulaguro amma yanzu bulaguro ya ka wuta da gari zuwa kilo 2 kilo 3 a mai sunan bulaguro ke da abin za a ce ba aiki tsawon tafiya ana aiki da sunan bulaguro a wajen ku inda abin an bar gari an so mai tsawon bulaguro kana da dama kai kasar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam bai yanke ba tsawon tahiya gaskiyar magana baro da yake ka ta babu ta inganta ba ma fata ka ganta ruwa ya cewa sai aiki lokaza dan haka kurin idan kuka huta Allah ce wa wanda da fil arad in kuka huta cikin ƙasa falaita alaikum junahun babu laihi a gare ku an ta'asuru min sallah ko rage sallah rage sallah kenan daga hudu ta koma biyu wadda ba a ragewa akwai ruwa aisha hajji mutafakun alayhi da Allah ya fata sallah biyu biyu aka bar biyu a balagoro aka bar hudu a gida amma ita magariba dama uku ce asuba ba a rage ta kenan wadda ake ragewa a zuhur la'asar da isha sai ku rage su koma biyu a cikin halin bulagoro to wannan sharri ya ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kuka ji tsoron kafirai su fitine ku nan kenan ba kasar sai a cikin halin yaƙi ko tsoro don wannan amsa kaka ba kanka wahala tini manzon Allah yana raye sallama wannan mushkila tambaya ta huskanto shi cewa ya ala bin umayya ke cewa na ce ma umar bin khattab yanzu shi Allah ce rasa alaikum jina an taɓa sami salati in kuma su an suka kula suna kafaru shi Allah ce babu layi ko rage sallah an gudu tsoron fitina ta kafare ya ce yanzu faƙar aminan nasu yanzu mutane sun samu zama lahiya babu tsoron komi kuma ana ƙasaru shi ɗin zabi mamaki yake ya tun da ta ce an tsoron fitina kafare ne a nan umar ke ce mishi ajibtu mimma ajibta minhu ni ma yanda kai wannan mamakin na irin wannan tambaya da wannan mamaki ya aka yi an ce in an ji tsoron fitina kawure ga mai yanzu kuma cikin aminci to mashi umar da umar manzala yana raye yace nawa nawa annabi sallallahu tambaya ya rasulullah gashi ka ce gashi aya ta sabko akan in an ji tsoron fitina ka wannan ruwaya imam muslim ya rubuta haka abu dawud hadisi ya gata kan haka muslim abu dawud tirmidhi ibn majah yace ya rasulullahi yaya bayan an ce idan aka ji tsoron fitina ta kafire gashi a yau muna cikin aminci yaya kuma ana kasarin sallah yace sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum fa qablu sadaqatahu yace wannan wani karu ne sadaka ce dalili ne sababin abin ne tsoro Allah ya ba ku wannan sadaka kuma aka ku karɓi wannan sadaka ta Allah ko ka amsa ka ce ayyuni kaji ne a a an ce anan sanar ba a taɓa samu ba a cikin ruwa ingantatta ke ingantatta wadda yake cika sallah a cikin bulaguro in dai a bulaguro kasar zai kwana ce sun mashi an samu tawili ga aisha ga usman har ma aka samu matsala ina ga a wata aikin haji ne sun bin affan ya rika cika sallah wasu raka da lai a armi a makka da na bata inganta ba dai shi da alakul halin abdullahi bin mas'ud an kai mai labarin usman bin affan ya cika sallah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya tsija inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya cika sallah subhanallah ya ce na yi sallah da annabi sallama amina na yi sallah da annabi sallama raka'a biyu amina a cikin nan shi ganin kashe rayuwar ganin kashe rayuwar da ko kasar rayuwar kuma aikin hajji zo ba cikin yaƙi bane ba amma ce na sallar da shi amina raka abiyai na sallar da abubakar amina raka abiyai umar amina shi ma raka abiyai ya ce na gwammace ma raka abi karɓaɓɓu a kawai raka hudun a takaice da anan ibn mas'ud kwarai ya yi kuma sun tattauna da shi da usman amma lokacin sallah ya yi aka tashi sallah sai suka ibn mas'ud ya bi usman an yi sallah kasan mutane idan suka tabi mai ƙashi shari'a ce aka tawa ya aka haka bayan an ƙarfi ce ibta wa sallata ma ya aka yi ibn mas'ud ka aibanta aikin usman na cika sallah kuma ka zo an yi sallar da kai sai ce alkhilafu shar duk na gudun fitina ya ce saɓani sharri ne sharrin da zai huto da yake gudu ya biyo bayan ya usman saɓani ya yi haɗarin wannan sallar ka kenan ya yi sallah bayan usman saboda gudun fitina cikin al'umma amma bi ne ya yi amma ba da ya amince ba shi na abdullahi bin abbas katarwa ke cewa allah subhanahu wata'ala ya faranta sallah فرض الله فرض الله ما كتب على ثلاثة على نبيكم في الحجر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة رواية مسلم هذا أبو داود عبد الله بن عباس الله يا فرت صلى قال أمش قبائل يا فرت صلى أرى أجدا ركعة هدو أبلا قولو ركعة بيو هالو صورو ركعة ديا زمان جمع صلى بسلة صورو إن شاء الله هركعة ديا تو متي بيو تو كنا وقت كتشدي wannan bayani na kasaru kasarun sallah ba mu yi da ba an mun zo sai mu dasa bayani kan hukuncin kasaru kuma mu shiga na sauran aya ta gaba insha Allah mun tsaya yanzu kenan a aya ta 101 ba mu ida ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته